الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسننها قراءة آية بعد الفاتحة wato wasu nanuha sunnonin sallah bayan ya ƙari bayani akan farillolin sallah to yanzu faɗa mana abubuwan da an sunna nata yace qira'atu ayatin na harko karatun aya guda ko abin da ya sama dama ce an kai fakar umma ta yassara don haka karatun aya ba'dal fatiha ta bayan fatiha fil ula ga raka'a farko wasaniyati da kuma raka'a ta biyu ta irin sallar isha'i irin wato sauran da duk raka'o'i biyu na farkon sallah ko wata sallah to karanta aya guda ko abin da ya sama wato sunna ne ko kuma sura idan abin da an mahi su ya karanta sura su kuton gaba ɗayan ta amma in aya ta yi girman sura kamar irin su ayatul kursi to wannan ana dacewa wa qiyamul laha haka nan tsayuwa domin karatun ayan nan ko suran nan shi ma sunna ne wanda kowanne su in ba a yi ba ana ɗorawa da sajada wa jaharun da bayyana karatu wurin da ake bayyana shi wa sirrun da asirtawa bi mahallihi ma da bigargarinsu wurinsu wato a bayyana inda ya dace a bayyana kamar raka'a biyu na harkun magariba raka'a biyu na harkun isha'i gaba ɗayan sallar asuba sallar juma'a to irin wannan wurare sunna ne a bayyana karatu don muhalli mana sannan asirtawa shi kuma ga inda ake asirtawa raka'a guda ta magariba raka'a biyu ƙarshen isha'i raka'a watan azzur gaba ɗaya la'asar gaba ɗaya su ma a asirta su ma sunna ne zan ci an muhalli na sai kayyade ya ce bai farde amma bayyana nan da asirta wannan inda suke sunna ga sallar farilla wanda ita na kana fila bai kai ga sunna da mustahabi in ka so da rana ka bayyana ka so da daddare ka ɓoye amma dai abin da yake bayyanawa da na filfilin dare asirtawa da na filfilin rana don su kama da sallolin farillarsu wata akkada bil fatihati wato bayyana wannan da asirta wannan suna yawa ta sunya yace sun karfafu bil fatiha da sallah ga bayyana fatiha ko ga boye ta wato ya zama sunna mai ƙarfi wajen fatiha ya shi in ka asirta wurin bayyana ka tuna sai ka mai ta yadda ya kamata ka yi da an asirta na kai yi maimakon ka bayyana to sai ka bayyana wa aqallu jaharin rajul mahi karancin bayyana wannan namiji abin da ake so ga bayyana karatu isma'u man yalihi ya jiyar da wanda an kusa da shi shi kadai don wani na can nesa ko bai jiya ba ruwan gare da an kusa gare shi ji shi to wannan shi an mafi karancin bayyana da ake son namiji shi da karatu wa jaharul mar'ati ita kuma bayyana wa mace mahi karanci ne isma'uha nafsa ya zama tajiyar da kanta ya zama ta bayyana karatu ita tana ji ko da na kusa gare ta bai jiya ba musamman in tana cikin ajanabbanta amma in ba cikin ajanabbanta na ba ko fiye da haka nan ta bayyana kamar yadda namiji ka bayyana shi an mafi soma zan umarnin da an kawo suwa da mace da namiji da ɗai da falla ba a ware kowa ya sha ba a ware an ka ce mata ku sun ka ɓoye karatu ku kuma za ku bayyana illa dai ana biyan misali ita mace muryar ta cikin a cikin ta da jawo sha'awa to shi yasa sai an kace ta in tana cikin ajnabai waɗanda ba muharraman ta ba to sassabta murya ta yi ƙasa ƙasa yadda ita ɗai ka ji amma dai ta bayyana in kuma tana cikin muharimi to wannan tana da damar ta ɗaga muryarta ta bayyana kuma yadda kowa ka bayyana shi na ce isma'uha nafsaha ta jiyar da kanta ka a alas sirri kamar mahi ɗaukaka asirtawa ka san mahi ɗaukaka asirtawa ya zan kana jiyar da kanka shi ne asirtawa ko da a sallar azurta ka to kana karatu da a kana jiyar da kanka amma wanda a nesa da kai bai ji wannan shine a'la sirri wa kullu takbiratin kowace kabbara sunna ce dukkan kabarbarin da a cikin sallah in banda kabbara harama wa sami Allahu liman hamidahu da kuma sami Allahu liman hamidahu shi ma duk sami Allahu liman hamidahu da ake cikin sallah shi ma sunna ne amma hali imani da liman shi da sunna banda mamu wa fazzin da wanda ka sallah shi kadai shi ma sunna ne a gare shi hala rafihi lokacin da zai ɗaukowa daga ruku'i to sunna na ga liman da kuma wanda ka sallah shi ɗai in ya ɗaukako daga ruku'i shi ce sami Allahu liman hamida wata shahudun haka nan tahiya ita ma sunna ce wajulusun lahu haka nan zama domin tahiya sunna ce wasu salatu ala nabi haka nan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama بأي صيغة أما صيغة بأما في سيتيا كتتي الصلاة الإبراهيمية كتأروي كتسلاة فهكا وجنني صلاة إبراهيمية أن بأس كتارا كودا لفظ سيدنا كتي اللهم صل على سيدنا آية أنك رويتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكرم تاشي حكا من وشي أمزن بعد الأخير أما صلاة النبي أنا يني باين تهيا تكرشي لصلاة banda tahiyar farko zaman tsakiyar kenan ba shi ba a tahiyar ƙarshe in ka ƙare ta to ana son ka haɗa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce mai ƙarfi dan akwai masaba da ma in ba kai salatin ba babu sallah wasujudu ala sadr alqadamain haka nan sunna ne yin sujuda in za ka yi sujuda ka yi ta ala sadr alqadamain bisa gaban kafafuwa wa rukbataini da guwayya wal kaffaina da tafuna ya zama ana ka'aba kowanne ka'aba ta hunanka kai ya zama wajen sujuda ka ɗauki hannunka ba ka cika sunna sujuda ba ka aza su guwayya su ma ka aza su ƙafafuwa su ma ka aza su ai to waɗannan duka wato sunna ne wa raddul muqtadi salama ala imanihi sannan haka nan kuma mai suwan mai koyi da liman ya mai da sallama ala imami bisa ga limami ne shi ma sunna ne sunna ne bayan ka sallami sallah assalamu alaikum ka yi masu tare ne to na biyu ka mai da malima assalamu alaikum daidai lima to sannan wa alaman ala ya sari sannan sallama ta uku ka mai shi ta bisa ga wanda a hagunka wanda a gehen hagunka shi ma ka yi tashi sallama assalamu alaikum gehen hagu in akwai wani hagunka amma sharaɗi in sharaka hufiya ta akin wannan da a hagu in ya yi musharaka da liman da raka a ya samu raka wanda wanda kore ya taho sajara ta ƙarshe ya ya kabbar ya zauna ko ka gani hagunka ba ku tare shi sai ka shi dai na zai sallah wa ajza fihi salamun alaikum wa alaikumus salam wato ita sallama rabbi ba sallama tahlili ba to kana iya na kira gare ta kace salamun alaikum ko ka ce wa alaikumus salam duka babu komai amma ita taslimatu tahlili to wajibi na ka kasance assalamu alaikum dole na ta zama almu'arrafu bil alif wallahi dan ita take ta sallata ita kuma wagga ta mai suwa ta ga liman da wanda a gehen hannu ne to sai wa jaharun bi taslimatu tahlili faqat haka nan kuma sunna ce mai ƙarfi ka bayyana sallama ita sallah yi wasu tahlili a ita ai sunna ce in zaka shiga sallah dama da shiga da hita duk ana son aje su da haka in za ka kabbata ana son kabbata Allahu akbar sai da su ihrami aji kabbaran nan bayyane haka nan wajen hita sallah in za a sallame ka ce assalamu alaikum ga hili kowa shi jiya to shi ma wannan sunna ce mai ƙarfi amma fakat ita kadai ita wannan sallamar ta hita sallah ita ake son a bayyana amma saura taslimatul rabbi alal imani da alama ala yasarihi duk wannan ba sai ya bayyana ba ba sunna ce bayyana ta ba wa insatu muqtadin fil jahari haka nan kuma sunna ne ga mai koyi da liman mamun shi shi lokacin da liman ke karatu bayyane yana karanta fatiha ko yana karanta sura kai da amma mun shi za kai kai sawabi fil jihar in dai sallar bayyana mata ba a son ka karanta komai saboda wannan ayat idan aka karanta alqur'ani to ku saurara fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan haka ko cikin sallah ne ko wajen sallah ne in ana karatu bayyane to ka saurara wajibi yace wa illam yasma kai ko da nesa yake ga liman bai ji amma ya san ta bayyana ta ko ba a son shi karanta ko da bai ji yana nesa ga liman aw sakatal imamu ko da ko liman yayi shuna akwai sadda liman ka shu in ya kare fatiha ya dan saurara ka ya fara sura to sai ya ce bai shi sauri cikin dan tsakiyar nan shi karanta fatiha akwai mazhabobin da ke hakan to to to shi malikiya ba su dauki karanta kundin liman ya dauki ma duka na haka ba sai kai ba wa za'idu ala tumaninati haka nan kuma ƙari bisa ga natsuwa bayan kowace gaba ta koma wani ta to ka ƙara natsuwa a cikin sallah shi ma sunna ce ana son ya zama cikin sallah nan ka samu sakina da dumanina wani riba niyatul ada'i wa zibbihi sannan mustahabbi ne idan za ka yi niyyar sallah in sallah ce wadda za ka yi ta lokaci to ka yi niyyar ada'i ba shi ta cikin lokacin nan wa zibbihi da kishiya ta shine qada'i in kuma sallah ce wadda ta kubce ma lokacin ta ya fita in har rana ta bullo ko rana ta faɗi za ka yi azzuhur da al'asar rana ta faɗi kaga ta zan qada'i to shi ma mustahabbi na ka yi niyyar ƙada'i ka sa cikin niyyar ka a da'in sallah ne za ka yi ko ƙala'i na za ka yi wa adadin raka'ati haka nan kuma mustahabbi na ka sa cikin niyyar ka cewa raka'a huɗu ta za ka yi ko raka'a uku ta za ka yi ko raka'a biyu ta za ka yi wa khushu'un sannan khushu'i a cikin sallah shi ma mustahabbi na ana son ka sa tsoron Allah lokacin da kake sallah ka halarto da khushu'i wastihdaru azamatillahi ta'ala ka halarto da girman Allah madaukakin sarki lokacin da kake sallah kai zan kana sallah birin birin babu khushu'i babu kaskantar da kai babu nuna kawaici da tsoron Allah wamtisalu amrihi ya zama biya umarnin Allah ne kake yi da haka ka tsaya ka nan kai sallan nan cikin khushu'i da khudu'i wa raf'ul yadaini haka nan kuma mustahabbi na ka daga hannuwanka مع الإحرام لوكتين ذاك يكبر حرمة لوكتين ذاك ينية تكبر حرمة حين تكبيره دي دي لوكتين ذاك يكبر تو أنا صن واتن شي كبرا شي تجح النوع لوكتين ذاك يكبر حرمة لوكتين ذاك إيه كوشي كمان ما يجيها هو وند ذا يجيها صفة الرحم آه. وإرسالهما sannan kuma ana son in ka kabbarta bayan ka ɗaga hannu ka kabbarta to ka sake su ma'ana ka kai kabdu kabdu makaruhi ne a cikin mazhabin malikiya da haka abin da amman dubi shine irsaluhuma ka saki hannuwan nan a cikin sallah su koma daidai inda suke baka yi kabdul yusra alal ko yumna alal yusra ba bi wa ƙarin kuma ka sake su cikin sai ka ka sako su da ƙarfi haka ka ji an ce sukan mai jira ka jefa ka je ma nuna da yawa ƙare cikin nan wajazal qabdu amma yin qabdu din nan ka rike hannunka na hagu ka azabi wato hannunka na dama sama ne ya halalta amma hadi lafiya in sallan lafiya ya halalta wa kuriha amma makaruhi na bi fardin da sallar farilla in sallar farilla kaza kai to yin kabdu makaruhi ne saboda ne lili ijtihadi saboda shi mazhaban malikiya ya dauka kamar wani jingina ne sannan yana jawo ma wani wani wani takabburanci ko wani abu makamancin haka a cikin sallah to shi yasa ya ganin makaruhi ne an sa wani turi ana wani abu Oh. wato saboda hadisan kabdu ba su tabbata ba ba su inganta ba gun imamu na malik wa ikmalu suratin ba'da al-fatihati wato kuma cika sura bayan fatiha shi ma mustahabbi bayan ka ƙara fatiha ka yi sura cikakka ma'ana ka sai ka jawo bakara sannan ta shahi guda ka buɗa a ka sai ka samu wata sura wadda za ka iya karanci ta gaba ɗaya kammale shi ne ma'aikamalu suratun ba'ad al-fatiha wa kuriha takriyuha sannan makruhi na ta kwankoma sura wato bi fardin ga sallah farilla yanzu na qul huwallahu ta karanta ga raka'a ta farko kuma ga raka'a ta biyu ta kuma za ku makaranta to makruhi a shi yake yake ne takriruha a ba ga raka'a guda ka kai kamar mai ta sura so biyu ba sai yace ka sura ta yi shi sai kawo yace kamar ka karanta sura biyu ga raka'a guda shi ba makruhi makruhi na abin da aka so karanta sura guda kawai eh amma ka maimaita sura biyu ka yi kila qul huwallahu da qul a'udhu cikin raka'a guda makaruhi wa tadwilu qira'atin bi subhin haka nan kuma wato ana son ka tsawaita karatu ga sallar asuba mustahabi sallar asuba ana son a ja dogayen sururi wa zuhru az-zuhru taliha kana biyo bayan ita ma az-zuhr ana son a ja doguwar sura lifazzin ga wanda ka salla shi ɗai wa imamin waton da kuma liman shi ma bi mu'ayyanina da wasu ayyanannu waton ɗalabuhu waɗanda sun ka nemi tsawaita wannan kai ya zama waton ba ayyanannu na ba waɗanda ba su ɗaukar tsawaitawa ya tafiya tsawaita akwai raunana akwai tsofaffi akwai masu uzuri shi wahalar da su gaskiya shi ya sa ya sa jin ayyani a hawa wata kasiruha haka nan kuma mustahabbi na a takaita ni magariba da sallan magariba saboda ita ba ta da dogon lokaci da haka ka a tsawaita ga sallan magariba wa asirin haka nan sallan la'asar ita ma ana son a gajarta karatu a cikinta wata wasu ɗin amma a tsaya tsakiya tsakiya ka a tsawaita ka a taƙaita bi isha'in da sallar isha'i a tsaya tsakiya wata kasiru saniyati anil ula haka nan fa mustahabbi na a taƙaita raka'a ta biyu kar ta yi tsawon ta farko in raka'a ta farko misali ka ja qul huwallahu to ga ta biyu kaka taho ka ja wanda ta shi ta girma kaka taho ka ja qul a'udhu bihi ta yawa to da haka ja ta kasa wadda abba ta yi tsawon ta ba wa kuriha tadwiluha anha ka gani makaruhi ne a tsawaita raka'a ta biyu anha ta hita farko wa isma'u nafsihi fi sirri sannan mustahabbi na ya ji yadda kai ne ya sallar asirtawa inda asirtawa to ana son karatun asirtawa nan ya ɗan hito ya zan yana ji ne kaga yana ji amma ko sufin farko ba su ji to irin wannan wa qira'atun khalfa imamin sannan mustahabbi na shi karatu bayan liman fihi da asirtawa mustahabbi na mamu yanzu tun da sallar asirtawa ta ba ta bayyana ba to ana son shi karatu shi ma shi karanta fatiha da sura wata aminu fazzin da cewa amin ga wanda ka salla shi kadai mutlaqan bayyana da ɓoye in sallar bayyana ta in sallar ɓoye ta in shi in shi ka salla sai in ya ƙara fatiha to shi ce amin mustahabi ta imamin kamar yadda ake son liman shi ce amin sirri ga asirtawa in sallar asirtawa ta to ana son liman shi ce amin ga asirtawa don ma mun ba su ji shi ba balle su ce amin amma ga bayyana ba shi kan ba a so shi ce amin ba a son shi bayyana shi amin wa ma'amumun shi ma mamun ana son shi ce amin fil jihari ga bayyanawa wato sami a imamahu amma ha shi mamun din nan wanda ya ji limami ne da haka in bai ji shi ba ina ma san abin da aka yi balle shi ce amin wal israru bi sannan wajen hudin amin din nan ana son a koyi ba a son a daga murya amin a asirta saboda addu'a asirtawa gare ta ta yi karɓuwa bisa ga bayyana wata suyatu zaharihi sannan ana son shi wa bai ne lebur da ruku'i wajen ruku'i wajen ruku'i zama bai ne yayi daidai ka shi doro shi dukar da shi ko shi ka shi bada shi a shi mai daidai da wadda ya rigi to to shi shi ke duk duk a gangana duk zumus abbatu na aka sai yawo Allah ya ƙiƙa to sai mu tashi a ok a wani laifin